لك قال أناني أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جزاكم الله خيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا kawo irin إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات kawo والأرض gudan irin shi لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون حسبكم جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace rana ta a asabar yau muna 24 ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1446 da bakwai wanda ya daidai da shekara miladiya 2007 a wannan shi ne darasinmu na bakwai ko na takwas a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka sama taken raddi akan shugoyin turawa da kahurai da mulhidai game da addinin musulunci idan kun ba manta ba mun tsaya a ayata a 66 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna muna gaba ɗaya musamman kuma yahudawa da wasu mutane da suka yi masa kangaranci na ya hana musu su yi kamun kihi a ranar asabar sai suka yi dalilin wannan allah maɗaukakin sarki ya sabko musu da hukubarsa hukuba kuma wadda take mafi muni a duniyance domin allah maɗaukakin sarki ya ce musu kunu da ku kasance birrai sai su kasance biri biri ko a duniyance na daga cikin halitta mafi muni to kaga idan aka maida ka biri ba karamar uku ba aka yi maka ba ko shirin ka aka yi aka ce kana kama da biri ina jin wanda ya ce ma haka sai sai kun yi hoto na hoto ko don munin abu to shi ba wai an ba su ba an ce musu birrai bane a'a su sun zama ma birran ne kamar da ya tabbata a isra'iliyat akan cewa da Allah madaukakin sarki ya mayar da su birrai da suka shigo a cikin mutane da an ga huskar su ana ganewa ma'ana da ka kalli huskar shi ka san wani ne amma dai kuma gashi ya koma biri da sun kalli mutane sai su hushe da kuka musamman ya ce wane kai ne ka koma haka sai su hushe da kuka amma malamai suka ce wa'annan mutanen musu jima ko kuma suka mutu kishiyar abin da da ake ce muna aibir ne asalin su mutane ne su ne mutanen nan da aka maida na yahudawa da aka maida birrai wannan ba gaskiya ba ne abin da yake gaskiya bayan Allah ya maida su guri 'yan kwanaki ne suka yi sai suka mutu gaba ɗayansu kirrai halitta ce masu mai zaman kanta daga cikin dabbobi wannan shine kenan a ƙarshe sai Allah ya ce fa ja'alnaha nakalan lima baina yadayha sai muka sanya wannan hukumar da muka yi musu ta kasance nakalan ay ibratan ta kasance izina lima baina yadayha ga mutanen da suke a zamaninsu wa ma khalfaha da ma wanda za su zo a bayansu wa mawa'izatan lil muttaqin kuma wannan ya kasance wa'azi ga masu takawa dama Hausa sun ce gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah wannan karin maganar na Hausa yana daga cikin karin maganar da yayi daidai da ayoyi na Alkur'ani da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah a takaice wannan shine kenan abinda dai wannan aya take nuna muna a aiwatar da abinda Allah yake ki yana saukar da hukuma ta Allah Allah ya kare mu za mu tashi wa id qala musa li qaumihi na bala bismillah wa id qala musa li qaumihi ya qaumi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
جزاكم الله خيرا anan kuma Allah madaukakin sarki sai ya ƙara tuna muna kuma wasu daga cikin labarai na banu Isra'ila wanda yake nuna kangarancin su da taurin kansu ga annabawa da Allah madaukakin sarki ma Allah ya ce wa id qala Musa li qaumihi kuma ka tuna ma yahudawa da ma mutanenka a yayin da annabi musa ya ce ma mutanensa inna allaha ya murukum an tadbahu bahara lalle allah yana umurtar ku da ku yanke saniya qalu sai suka ce a tattakhiduna huzwa shin abun izgili za ka rikon mu qala sai ya ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsari ga Allah in kasance daga cikin jahilai wannan ayar ko mu ce wannan kisar da za ta zo asalinta shine kamar da ya tabbata a tafsirai na malumai musamman tafsirin kurtubi wanda shine tafsirin da aka fara da bayani sosai a kai da kuma tafsirin imamu tabari a lokacin yahudawa lokacin annabi musa alaihi salam an yi wani mutum wanda yake mai arziki rahuta hankali sai dai kuma ba ya da magaji in ba mutum guda ba da yake dan dan uwansa shi kadai ne magajinsa to shi kuma dan dan uwan nan kullum burinsa a ce wannan mutunan ya mutu dan saboda ci gadansa sai ya ga kuma mutunan har yanzu ya ki mutuwa ana gane da kyau ko yanzu sai yake tunanin to ya zai yi ya sheka shi lahira tunda ya ki mutuwa shi ya aika shi to sai wata rana ya makure sai kashe shi da dare sai ya ɗauki gawar tasa tunda a gida guda suke sai ya ɗauki gawar tasa ya kai a wata anguwa yanzu safiya na wayewa aka tsinci wannan gawar wannan mutumin sai rikici ya barke mutanen wannan mutumin suka ce kun kashe muna mutane suka ce a su busan da an yi haka har ana shirin an yaki sai suka shiru da cewa ya samu ya faɗa alhari kuma ga manzon Allah a tare da mu ga Musa a tare da mu mu je a wajen shi zai raba mu na gardama to da suka zo a wajen shi ne annabi Musa sai ya roki Allah akan a raba musu gardama sai Allah ya ce ma manzon Allah ya ce ma annabi Musa ka ce musu su je su yanka saniya to shine da yake musu Allah yana umurtan ku da cewa ku yanka saniya shi suka ce a tattakhiduna huzwa wai izgili zaka muna mu zo muna tambayar ka kana muna izgili wannan bakar magana ce ko ba bakar magana ba a bakar magana ce a ce annabi ya ce muku ku yi kaza ku ce wai yana muku izgili wani yana nuna rashin ladabi da yadda yahuda suke ga annabawansu to annabi musa dama daga cikin ɗabi'arsa mutum ne mai saurin hushi idan kuka bibiyi tarihi shi za ku mutum ne mai saurin hushi wanda har ma yahuda suke cewa annabi musa shi ya kashe haruna don saboda haruna shi mutum ne mutumin kirki mai tausayin mutane baya da saurin hushi yasa yahuda sun yi son annabi haruna akan annabi musa da annabi haruna shi bai wasa da mutum yanzu ne yana zo da mai haƙura to wannan magana da suka faɗi tabbas za ta jayo ne za ta jayo hushin shi ko to lokacin da ya yi hushi har ya zai ya mai da musu mummunar magana sai ce a'udhu billahi an akuna min al-jahilin dama manzon Allah ya karantar da mu idan ka yi hushi to ka yi shiru kuma ka yi isti'aza ka nemi tsarin Allah daga shaitan ana gane da kyau ko wannan sai ya koya mana ko idan hushi ya tashi kada mu yi saurin zartar da abin da hushin yake umurta mu mu yi shiru mu nemi tsarin Allah al-Imam Shafi'i ke cewa yukhatibuni as-safihu bi kulli qubhin fa akrahu an akuna lahu mujiba yazidu safahatan wa azidu hilman ka'udin zadahu al-ihraqu tiba yace wawa gele gabu zai zo ya rika mini bakar magana ya ce ni kuma sai in kyamaci in mayar masa ya ce ta kara bakar magana ni kuma in kara haƙuri in kara yin hushi in kara yin haƙuri in kara yin shiru ya ce kawar misalin ya ce wannan shirin da nake masa to ina kara masa haushi ne kawar misalin turaren wuta ne aka kawo a ɗakin ka aka aje turare a cikin kwalba aka kawo aka aje sai ka ce ka yi warin turaren ga ya ishe ne sai wuta na kusan ka sai ka ce ka barma zuba cikin wuta yanzu kamshin zai rage ne ko zai karuwa shine ma'anar ka hulin zadahul ihraqu tiba kaman kaman turaren wuta ne wanda ya ansa cikin wuta lokacin ne kamshin zai ne zai kara karuwa ma'ana dai abin da yake nufi shi wawa shiru ya yi haushi a gare sa da kai masa ne da kai masa magana wannan shine kenan a takaice dai annabi Musa anan ya nemi tsarin Allah daga hushin da ya taso a gare sa kuma ya nuna abin da suka yi sun jahilci ya koyar da mu jahilai haka ake musu ba a biye musu malami ya ce ya gaba قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها مقرة لا فارد ولا بكم عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون جزاكم الله خيرا a lokacin da dai suka ga abinda annabi Musa ya umurce su shine abinda a daidai shine abinda ake so su yi na cewa su yanka ne su yanka saniya maimakon su je su yanka saniyar kawai ba sai sun tambashi su ce qalu du'u lana rabbaka sai suka ce ka roƙar muna ubangijinka ya bayyin lana ya bayyana muna ma hiya wace saniya ce wace saniya ce yake so a yanka qala sai ya ce musu innahu yaqulu innaha baqaratun lalle shi Allah nan yana cewa ita wannan saniyar da aka ce ku yanka la faridun ba saniya ba ce farid ai musinna ba tsohuwar saniya ba ce wala bikrun kuma ba budurwa ba ce awalun bai na zalika ai wasafun bai na zalika tsakatsakiya ce ita ba tsohuwa ba ita ba mi ba ita ba budurwa ba ana gane da kyau ku faf'alu ma tu'maruna to ku je ku yi abin da aka umarce ku da ya kamata su mi ha da ya kamata su je su aikata amma da yake me yake da suna ba su shigo da kafar dama ba sai ku kara wata tambaya me suka ce kuma qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu
lana rabbak wai duk wannan bai ishe su ba suka ce ka roƙan mana ubangijinka yubayyin lana ya bayyana muna ma launuha wata irin launi ce ka ka shi da Allah tambaya wata irin launin saniya ce qala innahu yaqulu sai ce ai lalle shi Allah yana cewa innaha baqaratun ita wannan saniyar wata saniya ce safra'u balgi ta taba ganin saniya balgi to balgi aka ce su nemo faqiul launuha kuma launin ma balgin irin mai dokar idanu da ka gani za ta siya ka za ta birge ka tasurrun nazirina tana sa masu kallo farin ciki ma'ana tana birge masu kallo hausawa ke cewa mugunyar tambaya mugunyar amsa ana gane a ko wannan hadisin ne yake nuna muna yawan tambaya yana jayo a dora ma a dora maka abin da yake karhinta shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana a wajen aikin haji sai ce musu inna Allah iftarada alaikum alhajj fa hajju Allah ya fallanta muku aikin haji dan haka ku yi aikin haji sai wani sahabi ya daga hannu ya ce a fi kulli amin ya rasulullah shin hajjin kowace shekara za mu yi shi ya ma'aikin Allah kowace shekara dole sai mutum ya aikin hajji ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya shiru ya ce da na ce eh da ya zama dole sai ku yi amma sai dai ba za ku iya ba da rauni ma ta rafi ku ku bar ni inda na ajiye ku sai ya ce musu fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yana daga cikin abin da ya halaka mutanen da su gabace kuma za Allah yana nufin Yahudawa da Nasaru yawan tambayar annabawan su abin da baya da amfani ko kuma abin da baya bukatar sai an yi dogon bayani da kuma saba ma annabawan su ana gane da kyau ko wannan shine kenan a takaicen wa masu girma kamar yadda muka saba bi in muka kawo karshen safha muna bai muna ganin shubuhin da ke cikin safhar kenan wannan safhar ma ba za mu wuce ba sai mun ga shubuhin sai mu wuce mu kammala labari na wannan saniyar wannan wannan safar tana da shigohi guda hudu da na hudu wanda kuma shigohi guda uku dukkanin su a cikin aya guda suke wace aya ce wace aya ce ta farko in bugu manta ba karatu mu na karshe na ga cewa wannan aya ta farko akwai ne a cikin ta akwai ne a cikin ta akwai rikici a cikin ta akwai shigohi a ciki domin ayar ne ta ce da musulmai da yahudawa da nasaru da masu bautar me yake da suna masu bautar tauraro ko gumaka duk wanda ya imani da Allah ya yi aikin kwarai ya yi imani da ranar al'iyama to zai samu sakamako na musamman a wajen Allah maɗaukakin sarki to wannan ayar rikicin da ke a cikinta shine sai aka samu wata shubuha sai suka ce wannan ayar dalili ne wanda yake nuna cewa yahudawa da nasaru akan gaskiya suke suka ce don me don gashi Allah madaukakin sarki ya zano su wuri guda kuma ya ce su ma za su shiga ne su ma za su shiga ne za su shiga aljanna kuma wannan shubuhar ta yi tasiri sosai ga mutane masu yawa suna ganin shi addini lalabe ne ake yi mu da yahuda wanda nasaru babu wanda ya san me zai isko ana gane da kyau ko to daga lokacin da mutum ya faɗi wannan wallahi in dai yana da ilimi to ya yi da ya bar musulunci don yana shakkan me yana shakkan me yana shakkan musulunci mana Allah ya ce inna dina inda Allah islam kuma ka ce a ko wanda ba musulmi ba ko ku da an musulmai da da kuke cikin duhu ba ku da tabbacin ku ne akan gaskiya ko ba akan gaskiya ba wannan ya nuna baka baka ya zama da musulunci ba kana shakka akan musulunci alhali shi kuma musulunci imani shi kuma imani shine gaskata wadda ba ta tare da ne ba ta tare da kwankwanto wannan ayar malamai sun sun sun yi raddi akan masu wannan masu wannan shubhar da cewa wannan shubhar da aka yi tana a cikin me yake da suna littafi na rududu ulama'il muslimina ala shubhatil mustashirikina raddi na malumai akan shigohin turawa da farko malumai suka ce wannan ayar idan dan an zano musulmai tare da yahudawa ne suke ganin ai da musulmai da yahudawa kenan duk dai suke to ai a cikin ayar kuma an zano wasu mutane su ne masu bautar taurari masu bautar gumaka in haka ne kenan sai a ce hada masu bautar gumaka su ma me su ma akan me suke akan gaskiya suke tunda sun ce wannan ayar ta nuna yahudawa daga sabu mili menene akan me suke akan gaskiya tabbas ba wannan hankali ba zai dauka ba ko domin yahudawa da nasarun da kansu ba su yarda da ni ba ba su yarda da masu bautar gumaka ba bayan wannan kuma malamai suka ce inna ma'anar aya huwa fathu babu tauba li kulli haula'i ita wannan ayar ta zo ne wai dan saboda ta bude kofar tuba ga dukkanin waɗannan mutanen ma'ana da aka zano waɗannan mutanen yahudawa da nasaru da musulmai da masu bautar gumaka da tauraro an zano su ne dan aka aka sai an zano su ne sai aka bude musu kofar cewa kowanne daga cikinsu in dai har zai yi imani da Allah da ranar alkiyama ana gane da kyau kuma ya yi aiki na kwarai to zai samu sakamako na musamman a wajen wa a wajen Allah maɗaukakin sarki to shi kuma aiki na kwarai me yake bukata yana bukatar abubuwa guda biyu al-ikhlasu wal mutaba'a yi dan Allah da kuma koyi da wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yahudawa da suke ibada su da wa suke koyi da annabi muhammad suke koyi nasaru da suke ibada da suke koyi ibadan ma idan suka yi danwa suke yi dan allah suke yi dan dan jeji suke yi ko wasu ma dan maryam ma suke yi to kun gani me allah madaukakin sarki yake ce yace qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah idan har tabbas kuna son allah to ku bi manzon allah allah zai so kenan idan har ka kauce ma ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka da wata sauran shari'a baka da wani aiki da zaka yi Allah ya karba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na karshe wanda Allah ya turo shine annabin da Allah ya turo zuwa ga kowa bakake da farare jajaye da buloli in ma akwai su ana gane da kyau ko da nasaru da yahudawa da masu bautar gumaka da masu bautar taurari dukkaninsu Allah ya turo Allah ya turo Allah Muhammad zuwa gare su wanda suke son su ƙara samun tabbaci na ma'anar imani da manzanni su sauri hudu da muka yi a wannan satin mai suna ma'anar imani da manzanni da kuma fa'idarsa a takaicen uwa masu girma wannan ayar ba ta da abun dogaro ga masu wannan shubuhar ta ta cewa da mu da yahuda don lalade muke ko kuma yahuda da nasaru su ma akan me suke akan gaskiya suke to sai mu zo ga shubha ta biyu shine suka ce shubhar ta biyu shine yunkiru ba'dul mughridina haditha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai wasu da suke inkarin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah yake cewa idza kana yawmul qiyamah دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار manzo Allah ya ce a ranar tashi alkiyama Allah zai tura ma kowanne musulmi da Allah ya kaddara shi dan aljanna ne sai a nuna masa kahuri ba nasare ko kahuri ba yahude guda sai a ce masa wannan shine wanda ya yantar da kai daga wuta a zahirin hadisin haka abin yake nufi ana gane da kyau ko wannan shine ya 'yantar da kai daga mi daga wuta to sai suka yi inkarin wannan hadisin suka ce ba su yarda da wannan hadisin ba me dalilin su suka ce domin wannan hadisin ya ci karo da abin da yake tabbata a addini na cewa shigar aljanna ya dogara ne da imanin mutum ga Allah da kuma ranar alkiyama da kuma aikin da ya yi ana gane da kyau ko babu wanda zai yantar da wani daga wuta aikinsa shine zai ne zai tseratar da shi kuma suka ce ai gashi Allah ya zano Yahudawa da Nasaru ya ce su ma in suka yi aikin kwarai za su shiga me za su shiga aljanna ana gane wannan shubhar da kyau kenan su suna inkarin hadisin da manzon Allah ya ce za a tura ma musulmi wanda zai shiga aljanna sai a ce masa kaga wannan ba Yahudan ko wannan ba Nasaran shine ƴantuwarka daga wuta shine ‘yantuwarka daga wuta wannan shubuhar za ku same ta a cikin tahrirul aqli minan naql wani littafi ne wanda yake mai matsukar hatsari kuma wanda da shi ne masu ƙaryata wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke dogara irin yan kana kato wannan littafin yana daga cikin littafin da suke madogara a gare su sai su kawo hadisi su ce kun ga wannan hadisin ya ci karo da ayar qur'ani ko kuma ya ci karo da hankali hankali ma baya ɗauka a ce kaza shine littafin tahrirul aqli minan naqli domin sunan littafin ma kawai zai nuna maka hasadin sa domin me sunan littafin shine ‘yantar da kwakwalwa daga nassi ma'ana na hadisi ma'ana ‘yantar da kwakwalwa daga me daga nassi ma'ana su ra'ayinsu duk hadisin da ya ci karo da hankali to ba za a yi ba ba za a yi da shi ba duk hadisin da ya ci karo da aya ba za a yi da shi ba alhali kuma al'aqlus sarih la ya ta'aradu ma'an naqlus sahih duk hankali wanda yake cikakke ba zai taba cin karo da hadisi ba wanda yake ingantacce sai dai in baka gane hadisin ba to mu zo ga raddi akan wannan shubha a takaice dai wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne to amma sai dai malamai su fassara hadisin da cewa ba wai ana nufin yantarwa ta hakika ne ba domin tabbas haka ne kowa aikinsa shine zai tseratar da shi a gaban Allah aikinka shine zai tseratar da kai daga me daga wuta amma abinda ana ake nihi da ake cewa wannan ba yahudan ko wannan manasarin shine ɗan tarka daga wuta malamai suka ce ana nuhin shine zai mai gurbin ka a cikin wuta domin kowanne mutum manzo Allah yake yana da gida a aljanna yana da gida a ina yana da gida a wuta ana gane da kyau ku to sai ya kasance kai in ka shiga aljanna gidanka na wuta sai a ce ma kaga wannan ba yahudan ko wannan ba nasaran shine zai mai gurbin gidanka na ina da wuta kenan da ka shiga wuta da shi babu zai taje mai gurbin ta haka kuma al-Imam al-Qurtubi yace kuma daga cikin dalilin sai nuna muku ga wannan shine abin da hadisin yake nufi shine fadin Allah madaukakin sarki ulaika humul warithun da Allah ya zama mutanen kirki sai ce wa'annan su ne magada wa'annan su ne magada sai yace abin da ake nufi da mutanen kirki su ne magada ma'ana su ne za su yi gadon gidajen Yahudawa da Nasaru da suke aljanna domin kowanne mutum yana da gida a ina a aljanna to in aka sa mutanen kirki a aljanna gidajen kahurai wanda ba su shiga aljanna ba sai a gadar da su ga musulmai wanda suka shiga ne wanda suka shiga sun yi gado ko su yi gado ba kenan su wannan su yi gadon aljannar wa'ancan su kuma wa'ancan su yi gadon wutarwa wutar wa'ancan wannan shi ba ta ce ko ba ta ba wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam to sai mu zo ga shubha ta hudu wannan duka ina gan shi ne a takaice domin raddi akan wannan shubuhin akwai shubuhar da malittahi guda ne za a karanta a yi tarhisin ba a ke da suna a isar da sako wanda ke takaitacce to a cikin sakon ma da ake tarhisi wata rai an zo shi ma sai an yi tarhisin shi wajen isarwa sai shubuha ta uku shubuhar ta uku shine an samu wasu mutane da ake ce ma addahariyun da faransi ana ce musu lai materialist ana gane da kyau su a ra'ayinsu duniya ba wanda ya halicce ta ana gane da kyau kuma duniya ba ta karewa tana nan ana gane da kyau ba za ta kare ba ba wanda ya halicci duniya kuma duniya ba za ta ba ba za ta kare ba kuma sannan babu wani abu wai mai suna lahira duniyan nan ita dai ce kuma dama Allah ya san da za a samu irinsu sai ya ba mu labari a cikin alkur'ani wa qalu qalu ma hiya qalu in hiya illa hayatuna namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kace ai rayuwar mu mutu ne mu tashi su ra'ayin su in mutun ya mutu gangar jikin shi ce take mutuwa amma ruhin shi yana nan ruhin za a sake aihuwarsa da sabuwar me gangar jiki idan kana kallon filin momi ana gane da kyau ko ba wai ina kallon filin ba kun sa a lokacin da ko ba sai ka kalla ko yanzu in ka shiga dushi yanzu dole sai ka rufe idanu ba sai ka rufe idanu ba an sa larura ta kama to kalla sai ka gama wajen kallon na wutar ka samu wata fa'ida sai dai ba filin ta fasa bace irin wannan kuma to akwai irin filimomin da zaka gani za su nuna wannan a wasu shekaru aru-aru ya yi zama sarki yanzu ga shi ya komo ya zama talaka ko a da a wata ƙasa yake rayuwa yanzu da ya mutu sai aka sake ayo shi yanzu hito a wata ina a wata ƙasa wanda suke kallon irin wannan filimi suna ganin irin wannan abubuwan to duka wannan kunga suna suna yana iya yin tasiri ga aƙidar mutum sai a nuna maka a'a mutum in ya mutu za a kuma sake aihuwar shi a cikin wani mai a cikin wani ruhi wannan su ake ce malai materialist da larabci ana ce mishi ana ce musu addahariyuna daga addahar ne kenan su bu su imani da komai ba in ba zamani ba ina ruwan Allah idan kana karatu ko ba karanta kowane littafi ba za ka iya raddi akan wannan shubhar domin addahar kin kansa a hadisi manzon Allah yace la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr kenan dai Allah nan dai da ba sai da shi ba dole sai sun mi sai sun tabbatar da shi a ba musu ai su zamani kawai suka yarda da shi ba sai za a ga wanda ya halitta zamanin ba to sai Allah ya ce kada ku zagi zamani domin Allah shine ne shine zamani shine zamani ana gane da kyau ko wannan kenan shubhar tasu suna inkarin alba'thu ba'da al-maut tashi bayan an mutu wannan me yake da suna shubhar zaka same ta a littafai masu yawa daga cikin su akwai littafi na silsilatu bayanin islam wa raddi ala shubuhat wannan zaka yi ka samu wannan wannan shubuhar yawa masu girma malamai sun yi ta bayani sosai akan ta a cikin littafai da dama daga cikin yadda za a mai da wannan shubuhar wanda yake ganin in an mutu ba za a tashi ba akwai hanyoyi da yawa da za a iya wanke masa kwakwalwa da farko dai suna ganin akwai wahala a ce mutum ya mutu ya zamanto kasa kuma a ne a tayar da shi to shi wanda ya halitti halitta dan ta mutu ba zai iya ni ba ba zai iya tayar da ita ba yasa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu ɗaya daga cikin kafirai da ake ce ma al-As bin Wa'il ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rike da kashi wanda yake rududdugagge ana gane ko yana zuwa sai ya sai ya murde sai ya murje wannan kashin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sheke sa a cikin kura sai ya ce ya Muhammad ayu ayab'athu Allahu hadha ba'da ma aramma yanzu wannan kashin Allah zai tayar da shi bayan ya zama tutur baya ana gane tambaya ce ko ba tambaya ba to ku shi mugunyar tambaya mugunyar amsa sai manzo Allah ya ce masa na'am ya ba'athu Allah hada eh wannan kashin da ka murje mai shi Allah zai tayar da shi kuma yumitka thumma yuhyika kuma kai ma Allah zai kashe ka kuma ya rayar da kai thumma yursiluka nara jahannama sannan ya saka wutar jahannama ya gari ma ka tafi riga ka kuma ko haka akai da musulunta ba in ko an ce da musulunta ba ya mutu kenan ina zai shiga ta zai shiga abun da ba a taba gani ba shi ake karyatawa amma abun da aka gani ana karyata shi yanzu akwai wanda zai karyata mutuwa akwai wanda zai ba a mutuwa sai wanda yake mahaukaci ko dan saboda ni dan ana ganin gashi ana mutuwa in kai baka gani ba wani ya gani to in baka gani ba da an taba tayar da wani bayan ya mutu to akwai wanda sun gani an tayar da wasu bayan sun me bayan sun mutu kuma labarai masu yawa labaran da ma ba alkur'ani suke ba kiristoci ba suna alfahari da annabi isa ba yana tayar da matattu bayan sun mi bayan sun mutu kaga kun ba gairar qur'ani ba akwai bibil ko shi ma kai shi ya gani cewa annabi isa yana tayar da mutane bayan sun mi to annabi isa ya tayar da mutum bayan ya mutu balantana Allah mahalici ana gane da kyau ko wannan shine ke kenan tayar da matattu abu ne wanda yake waki an yi ba so dai ba ba so bi ba a lokacin yahudawa an yi a lokacin annabi isa an yi kamar yadda kissa wannan wanda muke karanta ita ma za ta nuna mana me za ta nuna mana haka wannan shine kenan uwa masu girma a takaice shi yasa Allah madaukakin sarki ayoyi da yawa yana mamaki ko kuma yana shehu kalubale ga mutane sai ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda ولم يعي بخلقهن بقادر نعم بقادر على أن يحيي الموتى يا أمسى تجي بلى إنه على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا Allah ya ce wai shin ba ku gani wanda ya halitti sama da ƙasa wanda ita ce halitta mafi girma kuma Allah bai gaji ba da ya halicce ta shin wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa wai dan Allah baya iya tayar da mutane bayan sun mutu ana gane da kyau ko wai ba za ku ba da amsa ba to in ba ku ba da ba Allah ya ba da me ce bala Allah gane da kyau ko eh tabbas Allah yana iya haka domin Allah mai iko ne akan me akan komai wannan shine wa masu girma ina mamakin ma wanda zai rike tunanin wai ba za a tayar da shi bayan ya mutu ba ko kuma wanda zai rika tunanin ma wai ita wannan duniyar ba wanda ya halice ta haka kawai ta samu kanta akwai kisa da na taba barawa a cikin karatunmu na me yake da suna mai sunan littafin ga da muka yi a sunna tv mai sunan shi ma ga shi a ba shi ba a aqida ba aqida ba subhanallah jayyid a takaice dai shi labarin yadda yake shine a lokacin imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala an yi wani kangararren mutum wanda yake da wannan ra'ayin shi a ra'ayinsa duniya ba wanda ya yi ta ana gane da kyau ko kuma ya yi ta mukabala da malamai masu yawa kuma mafi yawanci duke su yake yi dan me yake da suna hausa suka ce dokin mai baki ya yi ko ba haka da magana yake ba dokin mai baki ya yi ya yi gudu me ma'anan ya yi gudu shi fada abin da zai rika yi kaza da kaza kaza da kaza to wannan shine gudu to baki aka mutunan yanzu har alfaharin nasa ya kai ga yanzu ma wajen sarki wajen shugaba namanta wani khalifa ne a wannan lokacin yake masa ka tattaro malumanka mu yi mukabala da su in tabbatar musu da cewa wannan duniyar ba wanda ya halice ta sai ya tura a kira wa malamai ko da suka suka isko wannan ne suka ce a'a ai wannan babban goro sai magogin karhe ala ga da ko wannan sai dai ka tura a bagada da a dogo abu hanifa wannan shi kada ya iya da shi kawai aka ce to aje a zo da abu hanifa yana zuwa sai khalifa ya ce masa to wannan mutumin muke so kai muna mukabala da shi shi ra'ayinsa babu wanda ya halittu duniya kuma yana da dalilai sai abu hanifa ya ce to yanzu da kuka kira ni dama ina bakin teku ne akwai wasu kaya da nake jira a kawo mini yanzu ai mini haƙuri kaɗan zan je in ɗauko kayan don saboda kada su lalace don zan tsallaka teku ne in kayan sun zo in ɗauko su in tsallako teku in zo in kawo ku yi haƙuri yanzu ku jira ne shi wannan ya jira ne aka ce babu matsala sai ku ba ka dama sai abu hanifa ya tsaye aka ɗau lokaci aka ɗau lokaci lokaci mai tsawo har wannan mutum ya fara ai ya je tsoro bai ma komowa ana cikin wannan kawai sai ga abu hanifa ya zo sai sarki ya ce a amma abu hanifa ka ji ba me sai da ka hakan ka sai ce ai Allah ya daɗa nan sarki lokacin da na tsallaka teku na shi yanzu an kawo kayan iyaka in samu tekun da zai tsallako mini da kayan ne in samu jirgin ruwan da zai tsallako mini da kayan ne sai ban samu ba sai ina nan ina nan ina ta roƙon Allah ina ta addu'a sai kawai na ga itace wasu wasu itace suna kakaryewa ga su kuma suna ɗaiɗewa sun hitar da katako ga kusa tana buga kanta can kawai wannan lokaci sai na ga wani jirgin ruwa kawai ya buga kan shi ya zo bakin teku in sa kaya na kawai shiga ya ce wannan jirgin ruwan yana zuwa na zo ba kaya na shi ne kaga da sauri ma na kawo yanzu na sun da zuwa kaya na sai wannan mutum ce wani wani wani ka amma wannan malam akwai karya kai ka taba gani jirgin ruwa ya yi kansa sai ya ce masa to yanzu ka ba ka amsa kai kuma yanzu ya za a yi a ce wannan duniyar da mutane ke a kanta itace ke a kanta taurari ke a kanta rana ke a cikin ta wata ke a cikin ta kai ma kake a cikin ta a ce babu wanda ya yi ta ala gane da kyau shi yasa larabawa suke cewa albaharatu tadullu ala al-ba'ir wal adratu tadullu ala al-mu'akkil in ka ga sawu ka san abu wanda ya ai ba shi ne kace ba in ka ga shin za ku to tabbas ka san waya wuce ka san yawa mutum ya shi ko wannan shi da kenan a shubha ta karshe uwa masu girma ita ma shubha ce mai matukar hasari shine kuma wallahi yan bukon da yawa suna da wannan ra'ayi shubhar ga yanda take shine an samu wasu da suke ikirarin cewa aljinsul murabbi yafdulu bi tabi'atihi ghayrahu min ash-shu'ub al-ukhra jinsi na turawa ya yi kowanne jinsi a duniya ana gane da kyau ko me dalilin su dan saboda sun yi kowa jin daɗi ko da abin da ya kamata haka wannan akwai akwai yan bugun da suke tunanin wannan ko babu su akwai su suna ganin baturi ya yi kowa shi yasa su kullum gure su yi gori da turawa dan saboda suna ganin sun me suna ganin sun yi su kuma ita ma wannan shubhar malamai sun yi raddi akan ta sosai a cikin littafai masu yawa daga cikin littafin akwai ma za khasiran ala bin hitahin muslimina na sheikh ali annadawi ai daga cikin manya-manyan malamai wanda suke mafakiru sun yi raddi sosai akan wannan shubhar sun yi raddi akan wannan shubhar ta abubuwa guda uku ana gane da kyau ai abin da shubhar da kyau turawa jinsin turawa ya fi kowanne jinsi a duniya ya fi kowanne jinsi a duniya don mi don saboda a duniya sun yi kowa ne sun yi kowa ne sun yi kowa jin daɗi sun yi kowa ci gaba ci gaban mai hakari ya ke za ku gane haka yanzu abu na farko suka ce da farko dai mun yi ittifaki akan cewa in dai har obama da kuka hito to gaba ɗayan ku za a ce ne duka ne asalin ku ne asalin ku guda ne to yan adam mutane gaba ɗaya asalin su wane ne dama ni maza Allah ya ce muna kullukum min adam wa adam min turab kuma ni Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ashe da aka ce ga ga ga baturi ga ba afirki ga ba habashi ga ba larabi duka dan saboda musamman ne ne musan junan mu ne yace inna akramakum inda Allah babu wanda yi wani ije Allah wanda shi ya yi halitta kuma in ku ku yarda ba kuma kun yarda da ɗan da ɗan adam asalin su wane ne asalin su wane ne asalin su wane ne asalin su shine annabi adam alaihi salatu wassalam shi yasa wani mai hikima yake waƙe yake cewa annasu min jihatin tintali atfa'u abuhum adam wal ummu hawwa فإن يكن من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والمعر ما الفور إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه إلى آخر البيت أم أبيات يجري آه. إن آدم قبل ينصو أسلم سشيني آدم أهواه yace eh akwai wani abu da ɗan adam za su yi alfahari da shi shine ruwa da me shine ruwa da laka domin da su aka ne da su aka halice su yace kai in ma akwai wanda zai alfahari da cewa ya yi wani yace to shine ma abu su ne ma abota ilimi idan ka ce kuma abota ilimi kuma ka ce masu takawa ko domin innama yakhsha Allah min ibadihi kalmuna kenan ka kuce ya ce karo da ayar alqur'ani in yace mai ilimi yana nufin masu ne masu takawa ana gane da kyau a takaice dai wannan shubha wannan shubha ba ta da wuri idan muka lura da wannan dalilin dalili na gaba kuma suka ce al-ajnasul qurabiyya alat kaseeran min al-taraddi wa al-ihtat suka ce ai ita wannan duniyar juyi juyi ce buzuyi ce duniyar juyin kosai a gane da kyau ko ba haushe kuma ce duniya rawan 'yan mata na gaba ya koma baya ko na gaba ya koma baya to turawan da kansu an yi wasu lokuta wanda rayuwar da kauyawan mu suke yanzu kauyawan Nijar suke yanzu ta yi rayuwar da suka yi a wancan lokaci kuma sun yi shekara fiye da dubu suna irin wannan rayuwar domin an yi lokacin da ba su ke mulkin duniya ba in yanzu suna ganin wake mulkin duniya su ke mulkin ta an yi lokacin da ba su ke mulkin duniya ba turawa sun yi wasu shekil guda biyu ko kuma ce wasu da ce wanda suka shahara guda biyu na farko akwai abin da ake cewa al-usuru as-salat usuru salat da faransai suna ce masa aji sombre masu karatun isra sun san wannan aji sombre shine lokacin da turawa suke rayuwa irin rayuwa ta dabbobi ma'ana rayuwa ta tattaru domin rayuwar suna yin ta a cikin duhu ne babu wayewa babu ilimi a cikin jahilci shi ne aji sombar ka sa a wurin ka rubuta za ka samu tarihin aji sombar bayan wannan kuma sun yi wata rayuwa da ake kima usulul wusta shi ne lemuwayen nashi ana gane da kyau wanda dukkan shi mataki ne na rayuwa da suka gamu da ita lokacin da suke lemuwayen nashi shi kuma lokaci ne wanda suka yi riko da addini suka bar rayuwa shi wancan usulul salam shi lokaci ne wanda ba su da addini ko ba su da ilimi shi ake ce ma ibnu Allah gane da kyau ba addini ba ilimi to yanzu da aka zo a usulul muslim wayanna shine akwai addini amma kuma babu ne babu ilimi sai ya kai ma yaki da ilimin su ke idan ka zo da wani sabon abu sai a hallaka ka ana gane da kyau domin sai a ce kayan koyi da Allah ne Allah shi kadai shi ya halatta ya kamata ya halitta dan me za ka kai kira mana binti inda Allah ya so guda da binti da ya kai kira mana binti da haka a kashe shi ana gane da kyau har suka yi rayuwa a wannan lokacin har ma akwai wasu ibarat akwai wasu kalmomi da suka shahara a wannan lokacin a sun san kowane zamani za ka samu akwai wani motsi ne da ke shahara misali a lokacin Muhammad Isu ta yi sauri ta shahara ko akwai lokacin da ta yi sauri ta shahara ko a lokacin ba wannan shi ne kenan to yanzu akwai daga cikin lafazan da suka shahara a lokacin shi ne aljaharu ra'asul ibada aljaharu ra'asul ibada wani jahilci shine kai ibada l'ignorance c'est la racine et la racine de l'adoration ma'ana in mutum na neman ilimi to da ƙarshe zai rabu da ibada amma in ya zauna baya neman ilimi to zai dan fara ibada su wanda irin ilimi suke ne ilimi na science wanda research da za a rika yi shi yasa duk wanda yi research sai a halaka shi a ce yana so yi tona yola da Allah yana so ya bude ibada ne haka kuma daga cikin magungunan da suka shahara a lokacin su al-qadaratu min al-iman al-qadaratu kishiyar ko abin da ke gare mu an-nazafatu min al-iman wannan moji yanzu in kasa shi in ba ka matsa ba a gudu ba su ba ka cikakken bayani shi sai in ka matsa za ka san da ai ashe turawa ne suke suke da wannan suke da wannan kalima ma'ana sun yi zama da tunanin cewa dauda tana daga cikin me tana daga cikin imani la salati fil fardi ila kuwa wannan yana daga cikin laifofi ne a lokacin su ma'ana ka zanna da dauda yana daga cikin alama ta ne alama ta imani domin suke da rahabaniyanci a rahabaniya me kuma a rahabaniya shi ne karbu da duniya kai lahira kawai da gaban ka to wanda lahira an gaban shi na ina shi na tsafta su a ra'ayin su kenan lokacin da suke nemo ina shi kenan suke da irin wannan ra'ayukan ake kashe masu ilimi a lokacin musulunci shi ne ke jagorancin duniya a lokacin da aka yi daular ta andalus ana gane da kyau wanda har yanzu ba a yi daura wadda ta haɓakar da ilimi ba ilimi na duniya ba ilimi na duniya ba a yi hanyar su daular ta haɓakar da shi ba domin a lokacin su ne aka samu tun na farko wanda ya fara tunanin ya ya kamata a yi jirgi ana ce masa ibnu farnas da abin da ya kamata haka ma'ana duka wanda mu yake nunawa ashe yanzu abin da suka samu kansu yanzu na ɗaukaka da nuna isa wai da a ce su suka yi kowa to da ya kasance tun da Allah ya halice su a haka zai a haka zai aka ce tun da zai har sun yi lokacin da suke cewa dauda tana daga cikin imani suke yi tona fito da masu yada ilimi to kenan ya nuna ba haka Allah ya halice su ba tun da daga baya ne suka canza ya nuna kawai dai abin da Allah ya saba ne wa tilkal ayyamun da yuha bayyana nasi ana gane da shahu to mu je wannan shubha ta da ba ta ba abu na uku sai suka ce a ci gaban da ke da kwai a cikin turawa suka ce ci gaba mai hakari jiya ne don me suka ce domin su ci gaban su na zahiri ne amma ci gaba na baɗini ci gaba na ruhi babu shi ana gane da ko suna da alfakurur ruhi akwai istidadi da malamai suke ce ma alfakurur ruhi ma'ana talauci na ruhi me ma'anar talauci na ruhi shine rishin tarbiyya da kyaukyawan ɗabi'u sun yi kowa arziki amma kuma a yanzu zaman da ake a duniya sun yi kowa inda ake samun masu sisi don kansu ba na masu kashe kanshi masu kashe kansu ka san ku duk wanda ya kashe kanshi da kanshi ka san ba karamin kunci ya ce a cikin ko to wani wannan ci gaban ci gaban ne ko kuma ci gaban kuma ta ya babu kasashen da kwani ya yawaita kamar kasashen su babu kasashen da share-share yau ne kamar kasashen su duk lalacewar mu a nan mutanen afirka da wuya ka ji labarin an ce wai ga wani yana so ya mai da kashe dabba amma a turai kana samun masu son a mayar da su karnai ko ba su bincika abubuwan za ka samu wannan bayan abu wanda zai so a mai da halittar shi ta koma ta biyu akwai mai son a mai da halittar shi ta koma ta kai akwai masu mai son a mai da halitta shi ta koma kamar ta alade dan Allah wanda yake a matsayin mutum yake guri ya koma tabba da Allah akwai wayewa a ciki akwai ci gaba a ciki kun yadda da ba su yi mu da komai ba kun yadda mun ba domin mu muna da wadata ta ruhi su kuma wadata ta gangar jiki ke da ta zahiri suke da wannan shine kenan kenan cewa turawa sun yi waɗanda ba turawa ba wannan karya ce magana ce wadda take a yi shi wa gida a bayan sananga malam mu gaba
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا
Mun komo a hanyar su dai labarin Yahudawa da annabi Musa. Ƙwarar rubuna na rabbaka. Sai suka ce, ka roƙa muna Ubangiji ka, yubayyin lana, ya bayyana muna mahiya, wai dai har yanzu wace irin saniya ce, innan bakara ta sha ba a ina, domin wannan saniyar dai ta shiga muna cikin juna, wa inna insha Allahu da mu nuna. mu ne Allah ya so masu shigewa ne malamai suka ce da su ce insha Allah ba da sai duniya ta nade su samu wannan ne ba wannan saniyar ba kun ga mahimmancin faɗin ne insha Allah suna kawo insha Allah ne Allah yake musu a gaba qala innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun tusiru al-arda wa la tasqi al-haras wa la الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون sai annabi Musa ya ce musu innahu yaqulu ai lalle Allah yana cewa innaha baqaratu ita wannan saniya ce wadda la gaduru ba kaskantatta ba tudirul arda tana noman kasa ma'ana ba kaskantattar saniya ba ce wadda take noman ƙasa wala tasqil harza musallama wala tasqil harza kuma sannan ba ta shayar da itatuwa da yi kusa akwai shanu wanda ake noma da su akwai shanu da kuma shayar da da suna shugoki ake yi ana gane da jago musallama ita wani tattace ma'ana lahiya lau take lashi ya tafiha ba ta da wani aiki ana gane shi ba ta da aiki ko dai qalu ana jita bil haqqi sai suka ce a a yanzu ka zo da gaskiya duk abin da yake a tabi ne a su yanzu wannan magana da take nuna ba duk abin da yake a tabi ne to ku ji da Allah ku ji yahudawa yadda suke mai da ma annabi suke magana yanzu ka zo da gaskiya amma can da duk shafa da bani shuri ne kake subhanallah yahudawa ne idan muna karanta labarin sahabban annabi Musa da Allah wani sahabbai ya kamata su tuna muna sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ba su ce masa ya Muhammad sai dai ya ai ya Rasulullah su ne wanda in ka tambayi su sifanta maka manzon Allah sai su ce wallahi ba mu iya sifanta maka manzon Allah yadda yake dan saboda shi nauyinsa yana hana mu cika idanu da kallon shi to ina ne wanda zai kalli annabi sai ce kai maka ne ne ko yake ni da sunan shi kasa kasa wanda zai nuna muna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya same su ne kuma ya kamata mu so su shi yasa akwai wani muke suna banki da Imam Ibn Qayyim yake ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa أولئك أصحاب النبي وحزبه فلوله ما كان في الأرض مسلم ولكن فلوله ما كان في الأرض مسلم أولئك أصحاب النبي وحزبه فلوله ما كان في الأرض مسلم ولوله كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها وجوه ولكن هم فيها وجوه وأنجوم ألا قال yace sahabban manzon Allah su ne yan kungiyarsa wanda su ne ba dan su ba da a yanzu kasa babu wani musulmi da yake rayuwa dalilin da a wadansu dalilin bayan manzon Allah ya rasu sun tsayu akan yaɗa musulunci ya sa addini ya zo mana a yanzu ya ce su ne fitillu na duniya su ne taurari wanda suke haskaka duniya Allah ka ƙara mana sau su rabiyar ma wa anhum wa rabu anhum fa dabaquha a lokacin sai suka yanke saniyar wa ma kanu yas'alun da kadan su aikata ma'ana da ba na abu ka danye sauran su kasa ne su kasa samu wannan sani dan ne dan saboda wuce gona da irin da suka yi na tambaye tambaye sai suka sha wahala shi yasa manzo Allah ya ce shaddaru fa shaddada Allahu alaihi sun tsananta sai Allah ya tsananta musu dama Hausa suka ce duk wanda ya haɗiye tabarya ka san ba zai kwana a sanka ba ko da kuma gari da haɗiye tabarya ko da ka ka kwana a kwanci dole a za ka kwana ya za ka kwana tun da tabbali ya ya tace ya tace gangan wanda shi ne kira amin amin bala ya ce ya Allah ya ce ga bala وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون Allah ya ce wa iz qataltum nafsan kuma a yayin da kuka kashe kuka kashe wata rai fa dara'atum fiha ay fa tanaza'atum fiha sai kuka rika jayayya rigima game da waye ya kashe wannan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna kuma Allah mai buntar da abun da kuka kasance kuna boyewa ne wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu as-salimun wallahu mukhrijum ma kuntum tasawwur kuma Allah mai hutar da mai bayyana abin da kuka kasance kuna boyewa ne ma'ana abin nan da aka boye kisan nan da aka boye aka yi to Allah zai tona asirin ya aka ce ka gaba fa qul nadribu
وقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلهم تعقلون
Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dha sai muka ce ku bigi wannan mutunan bi ba'dha da wani sashi na naman wannan saniyar wasu malamai suka ce bindi aka ce bindi saniyar aka ce su ɗaukar su bigi wannan gawar wasu malamai suka ce a kashi daga cikin kasusuwan saniyar aka ce su ɗaukar su biga su su bigi wannan gawar sai ya tashi sai Allah ce kadalika yuhyi Allahu al-mauta kamar haka ne Allah yake raya matattu amsar wannan juma mun same ta ko a nan ko ba za mu ba mun samu domin gashi wani ya mutu kuma kuma Allah ya bi ya tayar da shi haka kai ma za ka mutu ranar alkiyama Allah ya tada ka Allah ya ce kadalika kamar hakan ne nan bai da suna ishara ce lil ba'id urida biha al qarib kamar da muka daga cikin balaga ana kawo nuni na nesa amma ana mai na kusa don saboda a nuna hadarin abin ko girman abin ko muhimmancin abin kamar haka ne Allah yake raya al-mauta matattu wa yurikum ayatihi kuma yake nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun dan saboda ku hankalta dan saboda ku wasa yadda abin yake shi ne ai kun shi yadda aka yi kisan kun wani ne ya kashe saniya ne ya kashe dan uwan mahaifinsa dan ya gade sa sai ya jewa shi a kofar gidan mutane aka yi tarihi ba wane ne ya kisan Allah ya ce su yanka saniya to saniyar ce ta gagara samu sai ka kyadda wala aure ka ji kuma hikimar Allah madaukakin sarki a cikin jimawar da suka yi sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya so ya amfanar da wasu da wahalar da suka sha domin ya tabbata a cikin tafsirin Imam Tabari akan cewa saniyar ba a samu ta ba sai a wajen wata tsohuwa ita kuma wannan tsohuwar ta kasance tana da ɗa mutumin kirki sai ya mutu ya bar mata yara ƙanana babu kuma wasu a raye yanzu wannan yaran ma'aikinsu bai bar musu arzikin komai ba in ba wannan saniyar ita kadai ba sai wannan matar ta yi ta kula da wannan saniyar dan saboda ita ce arzikin wa waɗannan yara wa kana abuhu ma saliha kuma ma'aikinsu mutumin kirki ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan saniyar ita za a sayi ba su samu wannan saniyar ba sai a wajen wannan tsohuwar da suka zo wajen wannan tsohuwar suka ce ta sai da musu saniyar ta ce a'a ni na yi alkawarin ba zan sai da wannan saniyar ba sai iyan sun girma su ga saniyar su su ga arziki da ma'aikinsu ya bar musu da haka ku je ba zan sai da muku ba suka ce a a idan hakuri ko yau ke so za mu baki ana gane da yau a wata riwayar da isra'iliya ta ce to adadin gashin ta ana gane da yau adadin dinari da za ku baki a wata riwayar aka ce nauyin saniyar nauyin zinariyar da za ku bani shaddalu fa shaddala Allahu alaihi kuma dole da aji saniyar ko tun dai ba haka ba bala'i ne za a yi a cikin banu Isra'ila zaman lafiya ya zama kan sarki ko haka suka tattara wannan dukiyar wannan zinariyar aka kawo ma wannan tsohuwar aka dauki saniya babban wa'azi a cikin shi ne idan ka zama mutumin kirki Allah zai buɗa maka da ni da iyanka وليخشى الذين لو وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذري من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا جزاكم الله خيرا عشي ببن قالوا لذاك بما إيانك شيني kai ka zaman tomi kai ka zaman to mutumin kirki wallahi in ka zaman to mutumin kirki to Allah ya ce ga a cikin wannan ayar zai kula maka da zuriyarka idan kana tausayin diyarka so lalace su ta gayyara bayan ka mutu Allah ya ce ka ji tsoron Allah ashe maimakon kai ta kokarin tara musu dukiya in kokarin shirya kanka ka kasance ne ka kasance mutumin kirki maimakon kai ta kokari ka ga gina musu gida mai kyau dan kararre bayan ka musu su zanna yi kokari ka gina musu kanka addaru laysa bil bina'i jamilatun illa diyara jamilatun bidawiha gida ba shi bane abinda ashi shi mai gidan ya gyara kansa Allah ka ba mu ikon gyara kawo a takaice ne uwa masu girma kun shi wannan labarin na Yahudawa ni Allah ya ce a gaba ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقر فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki yace bayan wannan wa'azin ya zo muku na ya nuna muku ikon sa na iya iya tayar da matattu bayan sun mutu maimakon ku hankalta ya zama muku wa'azi sun makasar kulubuku sai zukatan ku suka kekeshe min ba'adi zalika bayan haka fahiyar kal hijara kekeshewar zuciyar ta kasance kamar alhijara kamar dutse au ashaddu kaswa ko ma ta mahi dutse kekeshewa ta mahi dutse sandarewa domin wa inna min alhijarati ma wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar domin daga cikin duwatsu akwai waɗanda ruwa teku suke bubbugowa ma'ana akwai duwatsun da suke hoshewa teku ya hutu wa inna min halama ya shakkaku fa ya min hulma kuma daga cikin duwatsu akwai waɗanda suke tsagewa fa ya min hulma sai ruwa su hito wa inna minha kuma daga cikin duwatsun lama ya habitu min khashiyatillah kai akwai ma dutsen da yake hoshewa dan saboda tsoron Allah madaukakin sarki ko ba ku ganin duwatsun da suke hoshewa to ba tarambuleman bane a taran tsoron Allah ne Allah gane da kirko in ka ga duwatsu sun tarwaje to sun tarwaje ne dan tsoron Allah madaukakin sarki wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah kuma bai gafala ba daga abin da kuka kasance kuna aikatawa ƴan uwa masu girma wallahi in na karanta wannan ayar dan gaba na yana faduwa dan saboda wannan ayar wallahi kaman tana gaskata abin da muke a ciki yanzu don mafi girma abin da wannan ayar take nuna shine idan ka ga wa'azi baya tasiri a cikin zuciyarka to zuciyar taka ta kekeshe ne alamar zuciyarka ta kekeshe to shine ya kasance wa'azi baya ne wa'azi baya ne baya tasiri a cikin zuciyarka to mafi girman abin da yake gaskata mini wannan shine idan na je a makabarta inda ya kamata a ce mutum wa'azi ya yi tasiri a gare sa hiya domin a tarbiyyatu bil fi'li aw qawfin nafs a tarbiyyatu bil fi'li aw qawfin nafs min at tarbiyyatu bil qawl wa'azi a aikace ya yi shiga zuci akan wa'azi a a magance to a makabarta za ka ji ana bison wani wasu suna can suna gigara wasu suna can suna hirar duniya wasu suna can suna dariya ana kyalkyacewa wani ma a dawo daga bisinan wani daga wannan an dawo daga jana'iza ba inda zai wucewa sai wajen shaye-shaye ko wajen kaɗe-kaɗe ko wajen neman haram ko wajen zalunci ko abin da ya kamata haka wani ma sata ma ana kokarin a zura wani kabari shi yana kokarin ya zare salular wani ka san ko babu abin da ya kai kekeshewar zuciya kamar wannan wallahi yawa masu girma mu rika binciken zuciyoyinmu idan zuciyar ka ta kekeshe to alama ce ta Allah ya yi hushi da kai idan ko Allah ya yi hushi da kai ko ka san baka da wani sauran alkhairi a duniya kekeshewar zuciya mafi girman abin da yake maganin kekeshewar zuciya akwai wani banki wanda mun taba kawo shi yace dawa'u qalbika khamsu inda qaswatihi fa khudh biha dawa'u qalbika khamsu inda qaswatihi a takaice ne a gaba yake cewa qiyamuka junha al-layl awsatihi awsatihi wa an tujalisa ahla al-khair was-safar daga ciki abin da dama hadda shahada ke nake so in kawo yace daga cikin maganin kekashewar zuciya shine ka rika kokarin zama da mutanen kirki ka rika kokarin zama da waɗanda suke son alkhairi da mutane wuri ko wanda aka hiya da alkhairi shine wurin me shine wurin me shine wurin karatu inda za a ce maka Allah ya ce annabi ya ce ashe daga cikin abin da zai taimaka mana wajen zuciyarmu ta farfaro daga kekeshewa shine da jimtar wurin karatu الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب جزاكم الله خيرا wannan ayar ta fassara mana wannan maganar da muke faɗi ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke nasuwa Allah ka ba mu nasuwa ka nisantar da mu da kika shehu zuciya malam mu je da sauri dan mu kankare shahid أفطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون Allah ya ce afatat ma'una an yu'minu lakum al-khitabu huna lis-sahaba wal muslimina amma afatat ma'una shin kuna tsammanin an yu'minu lakum su yadda da ku ma'ana shin kuna tsammanin yahudawa su yi imani da abin da kuka yi imani da shi wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah bayan kuma akwai daga cikinsu wanda suke sauraron maganar Allah ma'ana maganar Allah shine at-taura ma'ana bayan daga cikinsu akwai wanda suke shin karatun littafin at-taura thumma yuharrifunahu sannan sai su canza sa min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci maganar ta at-taura wa hum ya'lamuna al-hali sun sani wannan shi ake cewa al-istifhamul inkari ma'ana tambaya ba wai ta ba da amsa ba a tambaya ce ta inkarin abu ma'ana kada ka yi taba tsammanin wai yahudawa za su yarda da ku musulmai kada musulmai ku taba yarda yahudawa za su yarda da ku domin sun ga kurkuwar daka amma kuma ba su yi dakan ba ma'ana sun gani a littafin su cewa annabin karshe shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai suka juye maganar ba su yarda ba in har ba su yarda da littafin su ba to ai farin babu aula su ki yadda da littafin da suna ganin ba mai bane ba za su ba in musu yadda da ataura ba kenan ba za su yadda da mi ba alqur'ani mi malam yace mi Allah yace a gaba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin wa idza khala wa idza khala ba wa idza khala wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم na'am أفلا تعقلون jazakumullahu khairan Allah yace wa idza laqul ladina amanu kuma su yahudawa wasu daga cikin su idan suka hadu da mutanen kirki wanda suka yi imani qalu sai su ce musu amanna kai ai mu ma mun yi imani dan mun ga labarin Muhammadu a cikin littafin mu wa idza khala ba'dhum ila ba'din amma idan suka kebanta sashen su akan sashi ma'ana in suka haɗu da yan uwansu ba yahudawa qalu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum shin za ku rika ba su labarin ma fataha Allahu alaikum ai ma bayyana lakum Allahu fi kitabikum shin za ku rika ba su labarin abinda Allah ya bayyana muku a cikin littafin ku na cewa akwai manzon karshe shine Muhammadu liyuhajjukum bihi inda rabbikum dan su yi jayayya da ku a wajen ubangijinku a ranar tashin alkiyama su ce ai dama yahudawan sun ce mana sun ga sunan muhammadu a alkur'ani shin za ku rika faɗa musu a lahira su zo su rika bada dalili akan cewa kun gaya musu da kun ga haka nan a fala taqilun shin ba kwa hankwalta wannan shi ake ce ma haƙorin dariya da shi ka- da shi aka- da shi ake cizo ko me ma'ana haƙorin dariya da shi ake cizo shine mutum zai zai nuna maka ai tare da kai yake amma kuma sai ya koma a can yana ce maka mutunci ya ce maka ai tare da suwa da muke amma in sun zo a cikin wannan sai a ba ma tare da su da ku muke a can ya gaya maka alkhairi a nan kuma yana gayin sharri a kanka a takaice wannan ayar uwa masu girma abinda take nufi shine a lokacin yahudawa an samu wasu wanda su ba su koye gaskiya ba kun ba su yi imani ba kun san dama akwai mutane sun ka suka so ku akwai wanda ba su san gaskiya ba ne akwai wanda sun san ta kuma sun bi ta akwai wanda sun san ta amma sun mi sun kibi sun sani sun ki sani to irin waɗannan na tsakatsakiyar su ne in suka gamu da musulmai sai su ce musu ai abin da kuke akai haka ne gaskiya ne domin a taura ma a littafin ma mun ga wannan to su waɗancan waɗanda suka sani kuma suka ƙi yin imanin kuma ba sa so a sani sai su ce musu ku bar gaya musu da abun da Allah ya bayyana muku a littafin ku dan in kuna gayyana in kuna gaya musu to kaman kuna ba su hujja ce da za su jayayya da ku a gaban Allah madaukakin sarki ana gane da kyau ko dan uwa masu girma a takaice wannan karatun da muka yi a yau kamar yadda na gaya muku mafi girma abun da na yi tasirantuwa da shi shine ke kasar me ke kasar zuciya amma alamar kuma ke kasar zuciya shine ka ji wa'azi baya me baya tasiri a cikin zuciyarka muka ce kuma babban magani na kekashar zuciya shine ne lazimtar karatu akwai baitin da muke shan yawan faɗi ina ji a yanzu za ku gane ma'anarsa hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'un hayatul hayatul qalbi ilmun faqtanimhu wa mautul qalbi jahlun fashtanibhu rayuwar zuciya shine ilimi kai kokari ka neme sa mutuwar zuciya shine jahilci kai kokari ka ne kai kokari ka nisance sa shi kuma ilimin a'a akwai lokacin da za ka yi karshen sa utlubul ilm min al mahdi ila al lahad ana neman ilimi daga sun mangoyo har zuwa cikin kabari Allah ka dawo da mu akan tafarki na neman ilimi ka nisantar da mu daga ishar zuciya gobe in Allah ya kai mu sati na sama za mu shugohi da suke a cikin wannan safa sai mu je a sabon karatu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah na sha بسم الله يا كوي
الله أكبر الله أكبر الله